shak abdulrazak yahaya haifan daga jos shine zai ci gaba da karatu insha allahu a yanzu nan zai muna karatu akan albarkar sadaka insha allahu abin nan taken karatun kenan sai kuma tare da shi akwai alaran mai idris abdulrahman gashuwa saboda haka
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مقربون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وافروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأصدق الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله duk mai binciken hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai tabbatar muku cewa sadaka a karantarwa musulunci ta kunshi nau'ukan albarka masu yawa
duk malamin da yake binciken sunnonin manzon Allah babu shakka zai tabbatar muku cewa sadaka tana dauke da nau'ukan albarka masu ɗimbin yawa akwai wasu nau'uka na albarka kamar goma sha shida waɗanda Allah madaukakin sarki yake ba wa mutumin da yake sadaka tun daga wannan duniya inda kana yin sadaka kana ayyuka na alhairi kana taimakon al'umma to akwai wasu nau'ukan albarka waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba wa mutum matukar kana yi to ana fatan Allah zai baka tun daga nan duniya kuma akwai wasu nau'ukan albarka kamar guda goma waɗanda mai yin sadaka yake samun su a bayan mutuwarsa sannan akwai wasu kurakurai kamar goma sha biyu waɗanda musulmai suke aikatawa ta sashin sadaka idan ka haɗa lissafi za ka samu matsaloli guda talatin da takwas kenan yake kamata kowane musulmi ya san su dangane da sadaka a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan rana ta asabar sha hudu ga watan rabi'u tsari hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da shida wanda yake daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar miladiyar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da biyar kuma a wannan birni na jega ta jihar kebbi zan karantar da ku in tunatar da ku abin da ya sauwaka daga nau'ukan albarka waɗanda allah maɗaukaki yake ba wa musulmi idan yana yin sadaka tun daga duniya muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a karatun jama'a akwai nau'uka na albarka kamar yadda na faɗa muku goma sha shida waɗanda musulmi yake samu ta sashe sadaka yana samun waɗannan nau'ukan albarka tun daga wannan duniya baya ga cewa akwai wasu nau'uka na albarka kamar guda goma waɗanda Allah madaukaki zai bashi in dai yana sadaka a bayan mutuwarsa waɗannan nau'ukan albarka goma sha shida ana ba wa musulmi ne tun daga duniya guda goma kuma a bashi a bayan mutuwarsa matukar yana kyautatawa al'umma yana taimakon jama'a yana aiki na alheri Allah shi samu iya albarka ta farko wacce mai yin sadaka yake samunta daga wannan duniya mutumin da yake kyautata wa al'umma mai halin kirki wanda yake sadaka albarka ta farko wacce yake samu a wannan duniya ita ce samuwar alama mai ƙarfi na tabbatar imani albarka na sadaka na farko shine duk mai yin sadaka duk mai kyauta duk mai taimakon al'umma mai yawaita ayyuka na alhairi albarka ta farko da yake samu ita ce tabbatar samuwar imani domin haka wanda yake son ya sani shin yana da imani ko kuwa a'a sai ya dubi halinsa shin yana aikata alheri ko kuwa a'a yana kyautata wa mutane ko kuwa dalilin wannan magana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihu sunanin nasa'i hadisi na 2913 hadisin yana sahihul jami hadisi na 7616 yana sahihu ibn hibban hadisi na 3251 النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da mako da imani ba sa haduwa a zuciyar wani bawa har abada in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka matukar zuciya akwai imani ba za a tarar da rowa ba idan kuwa zuciya tana da rowa da wannan zuciya ba a samun imani a cikinta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mako da imani ba sa haduwa a zuciya guda kuma ku lura da abin da manzon Allah ya faɗa ya ce abadan har abada domin haka daidai ne don kayan rantsuwa da Allah cewa mai mako ba shi da imani abin da ka faɗa gaskiya ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗa ya ce mako da imani ba su haɗuwa har abada akwai wani hadisi da yake sahih muslim hadisi na 223 annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-sadaqatu burhan sadaka ita ce hujja me annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da wannan magana وأروب شرح صحيح مسلم لتابع الإمام النووي المجلد نأوك شافي نتريد أشيرين دبوكي الإمام النووي ده يكي شرحا وانا حديثي نمن الله صلى الله عليه وسلم da annabi yake cewa sadaka ita ce hujja yace innaha dalilun ala imani fa'iliha sadaka ita ce dalili da yake tabbatar da samuwar imanin mai yinta فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها saboda munafiki yana kin sadaka yana kin aikata alheri saboda bai kudurta sadaka tana da wata fa'ida ba faman tasaddaqa al-imam an-nawawi yace wanda ya bada sadaka istadalla bi sadaqatihi ala sidqi imanihi ba da sadakan nan da yake yi yana zama dalili da yake tabbatar da cewa imaninsa gaskiya ne abinda manzon Allah yake nufi kenan as-sadaqatu burhan sadaka ita ce hujja domin haka duk mutumin da ya zama to mai mako wannan mutumin yana da tabbacin rashin samuwar imani a zuciyarsa ta dalilin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun sani in babu imani babu aljanna akwai wani hadisi wanda yake littafin al-imam al-hakim al-mustadrak na mujallar na biyu shafi na ɗari uku da tisin da biyu hadisin yana da inganci al-imam al-hakim ya inganta shi haka nan al-imam zahabi malaman sunna da yawa sun inganta wannan hadisi hadisin anas bin malik da kuma abdullahi bin abbas allah shi kara musu yarda suka rawaito wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ya ce khalaqallahu jannata adnin allah ya halicci aljanna wa khalaqa ashjaraha biyadihi kuma allah ya halicci itatuwan aljanna da hannunsa Allah yana da iko ya halicci aljanna da kalmar kun duk da haka nan Allah ya halicce ta da hannunsa me yasa wajibi ne musulmi ya yarda da cewa Allah madaukaki yana da hannu saboda Allah shi ya faɗa mana a cikin Qur'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisai masu ɗimbin yawa da annabi ya ce Allah yana da hannu wajibi ne ka yarda ai babu wanda ya fi mu sanin Allah tabaraka wa ta'ala irin manzon Allah sai dai kuma baka da ikon ka ce ga yadda hannun Allah yake ko kama yi tambaya a kai domin Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah Allah yana da dama ya halicci aljanna da ikonsa da kalma ta kun duk da haka nan ya halicce ta da hannunsa akwai wasu abubuwa da Allah ya halicce su da hannunsa wanda malamai suke cewa duk abin da kaji an ce Allah ya halicce shi da hannunsa wannan abin yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah a lokacin da Allah ya gama halittar aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun qala laha amtuki sannan sai Allah ya ce wa aljanna ki magana me za ki ce ku lura da kyau Allah da kansa ya halicci aljanna ya kuma yi dashen gidan aljanna da hannunsa sai da ya gama Allah ya ce mata ki magana me za ki ce wace shaida za ki bayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai ta ce kad aflahal mu'minun
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم.
والذين هم عن اللغو معرضون ba wata siffa والذين هم للزكاة فاعلون sai kuma والذين هم لفروجهم حافظون sharadi إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين banda su فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم akwai العادون wasu dai har yanzu والذين هم بهم da راؤون saura والذين هم على صلواتهم ya يحافظون ka ce ne أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma aljanna an tsike ki magana me zaki ce qalat sai aljanna ta ce qad aflaha almu'minun hakika masu imani sun ci nasara da hannunsa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci aljanna da hannunsa ya yi dashen itatuwan gidan aljanna da ya gama ya ce to ke da kanki ki fara ba da shaida me za ki ce a kan kirar da aka yi miki sai aljanna ta ce qad aflaha almu'minun hakika masu imani sun ci nasara masu imanin nan an fassara mana su don kada ka ɗauka kowa ne Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un masu imanin da ake cewa sun ci nasara za su shiga gidan aljanna su ne waɗanda suke tawali'u a cikin sallolinsu idan suna sallah ba waige-waige ba soshe-soshe ba yawan tunani hankalinsu yana cikin sallah sun ba da natsuwarsu wallazina hum anil lagwi mu'riduna kuma su ne waɗanda suke kawar da kai ga munanan zance magana ta banza ba a yin ta da su domin kalmar da ta fito bakin su a koda yaushe kalma ce ta gaskiya wallazina hum lizakati fa'iluna kuma su ne waɗanda suke aikata zakka suna fitar da zakka daga dukiyarsu su bada wallazina hum li furujihim hafizuna kuma su ne waɗanda suke tsare al'auransu masu cin nasarar shiga gidan aljanna suna tsare al'aurarsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin face ga matan su na aure ko ko bayan su ba a zargin su saboda wato sun tara da matan su ko ko bayi faman ibtaga wara zalika Allah ya ce amma fa waɗanda suke neman wata hanya hanyar cire sha'awa sabanin hanyoyi guda biyu din nan fa'ula'ika humul adun waɗannan su ne masu ƙetare iyaka hanyoyi guda biyu din nan su ne Allah ya halalta na cire sha'awa ga ɗan adam wanda al'imamu shafi Allah ya ji kansa yana kafa hujja da ayoyin nan da cewa mutum ya yi amfani da hannunsa don ya cire sha'awarsa wannan haramun ne saboda Allah maɗaukaki ya keɓe hanyoyi guda biyu kawai ya ce waɗannan hanyoyi su ne kaɗai aka yarda wa mutum ya cire sha'awa imma ta matar aure ko ta baiwa ko da shike galibin malamai suna harantawa haramun ne mutum ya yi amfani da hannunsa don cire sha'awa ka duba majmu'u fatawa na Sheikh islam Ibn Taymiyyah a mujallar na 34 shafi na 230 yake cewa amma akwai wasu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai waɗanda suke ganin babu laifi idan tura ta kai bango mutum yana ganin zai cutu zai shiga wani hali matukar bai yi amfani da hannunsa wajen cire sha'awarsa ba idan larura ta kai larura yadda zai iya kamuwa da cuta to wannan ana iya cewa yana da hanzari majumhurin malamai sun ce haramun ne domin Allah ya ware hanyoyi guda biyu kadai ya ce waɗannan hanyoyi su ne aka yardar wa musulmi idan mutum ya cire sha'awarsa ta waɗannan hanyoyi to ba a zarginsa amma sabanin hanyoyin nan waɗanda duk suke amfani da wata hanya na cire sha'awa Allah ya ce fa'ula'ika humul adun waɗannan su ne masu ketare iyaka Allah shi kare mu والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون kuma dai masu cin nasarar shiga gidan aljanna su ne waɗanda suke tsare amana su da kuma alkawarinsu idan an ba su amana suna tsarewa in sun yi alkawari suna kulawa da shi wallazina hum ala salawatihim yuhafizun an sake dawowa kan sallah Allah ya ce kuma su ne waɗanda suke kiyaye sallolinsu su to da Allah ya bayyana mana siffofin waɗanda suke samun cin nasarar shiga gidan aljanna Allah shi sa duk taron nan muna ciki sai ya ce mana ula'ika humul warithun waɗanda su ne masu gado allazina yarithuna al-firdausa waɗanda suke samun gadon gidan aljanna na firdaus hum fiha khaliduna suna masu dawwama a cikin ta an kawo kalmar gado na in mutum ya shiga babu ranar fita kyauta ce wadda in an baka ba a karba na gaba a lokacin da aljanna ta bada wannan amsa Allah ya ce mata me za ki ce sai ta ce ai kad aflaha almu'minuna masu imani sun ci nasara bayan ta gama maganar ta fa qala Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sai Allah ya ce wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhilun na rantse da buwaya ta kuma na rantse da ɗaukaka na marowaci ba zai yi makwabtaka da ni a cikin ki ba ya gama halittar aljanna ya ce me zaki ce ta ce masu imani sun ci nasara da Allah ya yi rantsuwa na rantse da buwaya ta kuma na rantse da ɗaukaka na marowaci ba zai makwabtaka da ni a cikinki ba bi ma'ana marowaci bai shiga gidan aljanna me yasa Allah madaukaki ya kawo kalmar makwabtaka saboda aljannar firdausi tana karkashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ka duba sahiha hadisi na 921 hadisin Abu Hurairah Allah shi kara masa yarda النبي صلى الله عليه وسلم يتي فإذا سألتم الله فصلوه الفردوس إن ذا كروكي الله تكروكيش يضاف الجنة الفردوسي فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة domin firdausi shine tsakiyar aljanna kuma shine koliyar aljanna wa fawqahu arshur rahman saman firdaus shine al'arshin Allah mai rahama annabi ya ce wa minhu tafjuru anharul janna daga firdausi ne koramin aljanna suke bubbugowa saboda haka babu wani wato wani nau'i na sakamako da dan adam zai samu a kiyama wanda ya fi a ce an saka masa da gidan aljanna firdausi Allah shi sa ya zama makomin kun ga kenan marowaci bai shiga gidan aljanna don haka yasa in ka duba sahihul adab hadisi na 227 annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tambaya yace ayyu da'in adwa min al-bukhli wani kiwo ne ya fi rowa ta adi ka tashi a kiyama ga ibada ta yi kyau amma saboda rowa an hana ka shiga gidan aljanna manzo Allah ya ce to wani kiwo ne ta adinsa ya fi na rowa Allah shi kare ku albarkar sadaka na biyu wanda mutum yake samu a wannan duniya matukar yana yin sadaka Allah maɗaukakin sarki yana ba shi wata albarka wannan albarkar ita ce yana samun tabbacin kyakkyawar makoma a ranar tashin kiyama mutumin da yake da halin kirki to yana rike da wata alama na cewa makomarsa a kiyama za ta yi kyau Allah shi samu iya duk mai kirki taimakon jama'a na yawan kyauta mai ba da sadaka mai taimakon addini wannan mutumin yana rike da wata alama mai ƙarfi cewa makomarsa za ta yi kyau a ranar tashin kiyama hujja ita ce hadisin da yake sahihul jami'i hadisi na 2031 qabisatu bin burna al-asadi sahabin manzon Allah ne Allah shi kara maka yarda qabisa yace kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana na kasance wajen annabi Muhammad in ji qabisa bin murra bin bin hurmat al-asadi yana cikin sahabbai yace wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sami'tuhu yaqul sai naji manzon Allah yana cewa أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة قبيصة بن برما يتي وترانا إلى تارد من الله سنجي يتي mutanen kirki a duniya su ne fa na kirki a kiyama yana gaya masa habbansa mutanen kirki a nan duniya su ne na kirki a kiyama mutanen banza a duniya kuwa su ne na banza a kiyama domin haka ka kiyaye ka samu mummunan shaida daga wannan duniya matukar mutum ya samu kyakkyawar shaida shi mutumin kirki ne manzon Allah ya ce to yana tashi a kiyama cikin na kirki idan ko mutum mutumin banza ne to a lahira yana tashi cikin mutanen banza shine kamar duniya kamar lahira هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة mutanen kirki a duniya su ne mutanen kirki a kiyama kuma mutanen banza a duniya su ne na banza a kiyama Allah shi kare mu da jin haka wani zai ce a in dai aka ce na kirki a duniya a lahira ma na kirki ne to ai akwai arna na kirki akwai arnan kwarai kuma haka ne akwai arna masu kirki ko masu taimakon jama'a suna alheri hasalaka suna ganin suna badawa to su kuma fa a lahira za a ce su ma suna cikin na kirki a tuntune annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada amsar wannan magana ka duba sahih muslim hadisi na 4808 hadisin anas bin malik Allah shi kara masa yarda النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر إذا عمل حسنة شي كافري إن يأي أيكي ميكو to Allah bai kin karba yana karba kafirin da yake da kirki yana taimakon al'umma yana ba da kyauta sadaka to Allah yana karban aikinsa sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utu'ima biha tuhmatan min ad-dunya Allah yana ba shi abinci yana saka masa a nan duniya don in ya tashi a kiyama ba shi da sakamako. Duk abin da ya yi mai kyau a duniya ake saka masa. Kafin mutum ya samu kyakkyawar sakamako a kiyama dole sai ya tashi a lahira da imani. Amma shi mutum in musulmi ne ya yi aikin kwarai, to bayan sakamako da zai samu a duniya sannan kuma akwai sakamako da Allah madaukaki ya masa tanadi a kiyama. shine fassarar ayar da take suratul nahli da Allah yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ne ko mace falan wa huwa mu'minun matukar yana da imani sharadin sa kenan falan yannahu hayatan tayyiba to lalle hakika za mu raya shi rayuwa mai daɗi kyakkyawar rayuwa mutumin kirki matukar yana da imani to tun daga duniya yake samun kyakkyawan sakamako wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle za mu saka musu a ranar tashin kiyama wato mafi kyawun sakayya na abin da suka aikata don haka mutumin kirki yana samun rabo kashi biyu ya ci riba a duniya kuma ya samu a kiyama ga hadisin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum uku suka ruwaito Anas bin Malik Abu Huraira da Samura bin Jundub hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na 2310 wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man arada an ya'lama malahu inda Allah azza wa jalla wanda duk yake so ya san sakamakon da zai samu a wajen Allah a ranar kiyama dan adam yakan so ya san menene makomarsa a kiyama ai ko da yawa akwai mutanen da suke son su sani shin a lahira ya makomarsu za su za ta zama to annabi tuni ya bamu amsa ya ce duk wanda yake son ya san yadda makomarsa za ta kasance a kiyama falyanzur ma lillahi indahu azza wa jalla sai ya duba me Allah ya samu a wajensa a nan duniya kana son ka san abin da zaka samu a wajen Allah a kiyama to ka dubi abin da Allah ya samu a wajenka a duniya shin Allah ya samu a wajenka ko a'a yaya halinka yake na kirki dai a duniya shi yake zama na kirki a kiyama na banza a duniya ba zai tashi cikin na kirki a kiyama ba Allah shi samu gani ga kuma hadisin da yake sahihu mawarid al-Qur'an hadisi na 2059 yana takrij al-Tahawiya shafi na 489 Abu Zuhair al-Thaqafi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ji manzon Allah yana huduba سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ناجى النبي أنا فداش في خطبته خطبة مسمى النبي صلى الله عليه وسلم يهي مسحبي magana da aka yi ta a cikin hudu ba magana ce muhimmiya da annabi ya tashi yin wannan magana da sahabbai sai ya yi ta cikin hudu ba in ji abu zuhairu fakafi ya ce النبي صلى الله عليه وسلم يأتي توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار من الله yana huduba yace akwai alama akwai tamanin za ku iya gane yan aljanna daga yan wuta tun daga duniya huduba fa annabi yake ya faɗi wannan magana in ga magana ce muhimmiya in kana gurin za ka so kai wa annabi tambaya ya rasulallah ina alama ko abu zuhairu sakafi ya ce ainihin take faƙala rajulun minan musulmina wani mutum cikin musulmai nan take ya ce bima ya rasulallah ta wace hanya ya ma'aikin Allah za mu iya gane 'yan aljanna tun daga duniya mu gane 'yan wuta tun daga duniya قال في النبي بالثناء الحسن والثناء السيء ta kyakkyawan yabo da kuma mummunan yabo duk mutumin da kuka ji ana yabonsa to ku kyautata masa zato mako masa za ta yi kyau duk mutumin da kuka ji ana kushe masa to wannan mutumi rayuwarsa na cikin hadari Allah shi kyauta kada ku yi tamanin mutumin banza a kiyama zai samu sakayya na mutanen kirki ba zai yiwu ba me Allah ya gaya mana a suratu Yunus lilladina ahsanul husna wa ziyada الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lilladina ahsanul husna wa ziyada lalle masu kyautatawa suna samun kyakkyawan sakamako har ma da kari a kiyama Allah shi samu ne wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala billa da kaskanci da kura ba sa hawa fuskokin su a lokacin da ake fita daga kaburbura domin lokacin da ya adam za su fito daga kaburbura zuwa filin hisabi da ka dubi fuskar mutum daga wannan lokaci za ka san makomarsa yadda za ta kasance Allah shi kare mu daga samun mummunar makoma mutumin da ka dubi fuskarsa sai ka ga ta yi baka fuskar baka ce sannan kuma ga kura a kanta ka tabbata wannan mutum makomarsa ta yi muni mutumin da ko ka dubi fuskarsa sai ka ga fuskar tana haske Allah ya ce ulaika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna hun fi khaliduna waɗanda suke dawama a cikin ta Allah ki sa muna ciki. Albarka da musulmi al'umma albarka ta biyu a bisa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albarkan da yake samu ita ce tabbatan samun alama na kyakkyawan makoma a kiyama. Albarka na uku. wanda musulmi yake samu in yana sadaka yana taimakon al'umma yana da halin kirki kuna jin ana cewa sadaka maganin masifa wannan magana gaskiya ce sadaka tana zama garkuwa game da aukuwan musiba tana zama garkuwa game da aukuwan bala'i hatta cututtuka na jiki sadaka tana maganin su saboda hujjar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sahihul jami hadisi na 3795 yana sahihul targhib hadisi na 880 hadisin Abu Umama al-Bahili Allah shi kara masa yarda akwai wata riwaya ta Anas bin Malik wannan riwayar tana cikin as-sahiha hadisi na 1908 kun sha jin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sana'i'ul ma'rufi تقي مصارع السوء والآفات والهلكات manzon Allah ya ce halayen kirki suna zama garkuwa ga ɗan adam game da aukuwan mummunan kaye da kuma aukuwan cututtuka da musibu matukar mutum yana da halin kirki yana kyautatawa al'umma to wannan mutumin ya samu garkuwa ya samu rigakafi game da aukuwan mummunan cuta a kansa da kuma musiba don haka babu ko shakka sadaka tana maganin musiba ga wata riwaya ta abu sa'idin al-khudri kun ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum uku suka kawo riwayoyi daban-daban akan wannan hadisi ga abu umama al-bahili ga anas bin malik ga abu sa'idin al-khudri Allah shi kara musu yarda riwayar abu sa'idin al-khudri tana cikin sahihul jami hadisi na 3760 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fi'lul ma'rufi yaqi masari asu aiki na kirki yana kariya yana yana tsaro game da mummunan faduwa in ka duba littafin ibnu muflih Allah ya ji kansa al'adabu shar'iyya a juz'i na farko shafi na 310 yana sharhan wannan hadisin ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine sahibul ma'rufi was sadaqa la yaqau duk mutumin da ya zamanto yana da kirki yana taimakon al'umma yana kyauta yana sadaka to wannan mutumin bai faduwa duk wanda ya ce zai ga bayansa to aiki ya same shi mai sadaka da taimakon al'umma bai faduwa abinda manzon Allah yake nufi kenan fa'iza wa ka'a a saba mutaka'an da zaran ya ta sama faduwa sai ya samu gurin da zai dogara ya jingina har abada ba zai fadi ba har kasa ya ce izil bala'u la ya takaffa sadaka domin bala'i baya ketare sadaka bai yiwuwa bala'i ya ketare sadaka ko wata musiba ta ketare sadaka babban misalin da malamai suke bayarwa game da wannan matsala ta cewa sadaka na maganin musiba shi ne abin da ya auku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi husufi bi ma'ana wata ya kama rana yadda wasu suke faɗi ko a ce rana ta kama wata ko an yi husufi a zamanin manzon Allah wanda hadisi yana sahihul bukhari hadisi na 1044 lokacin da aka yi wannan husufi mutane sun firgita sun razana hankalinsu ya tashi sun kiɗime kamar yadda halin mutane yake har zuwa yanzu da zarar an yi husufi za ka ga mutane hankalinsu ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga cewa mutane hankulansu ya tashi dangane da wannan husufi da aka yi ya musu hudu ba faƙala lahum manzon Allah ya ce musu iza ra'aytum zalika idan kun ga irin wannan abu ya auku fad'ullaha to ku kama roƙon Allah wa kabbiru ku rika kabbara wa sallu ku yi sallah wa tasaddaqu ku bada sadaka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace irin wannan abu in ya auku to ku ringa addu'a kuna kabbara kuna sallah kuma kuna ba da sadaka akwai wani malami na sunna ana kiransa ibnu daqiqil id shekararsa 750 da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa babban malami ne na sunna akwai littafin da yayi ihkamul ahkam yayi littattafai da yawa in ka duba wannan littafin yana sharhan wannan hadisin صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات littafin sa ihkamul ahkam juz'i na biyu shafi na 141 yace wa fil hadisi kun ga wannan hadisin dalilun ala istihbabi sadaqati inda al-masawi wannan hadisi dalili ne da yake tabbatar da cewa ana son a yawaita bada sadaka a lokacin tashin hankali da zaran mutum hankalinsa ya tashi ya shiga cikin wani hali wani yanayi na damuwa mutane sun shiga razana to mustahabi ne su rika yawaita ba da sadaka yace listi difa'il bala'il mahdur har in suna ba da sadaka to za su tunku Allah ta tabbata kuma na suratul ahqaf yace innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah sun furta kalmar shahada ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sun mastakamu sannan suka daidaitu akan wannan kalma bai yiwuwa ka daidaitu akan kalmar shahada ba tare da kayi koyi da manzon Allah ba ba zai yiwu ba in dai kalmar shahadan da ka faɗa ka faɗe ta da kyakkyawar manufa har zuci kana ƙudurta abin da kalmar take fassarawa to dole a samu kana bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharadi ne game da samuwar al-istiqama ya kasance mutum yana daukan umarnin manzon Allah yana kiyaye tsawatarwar manzon Allah Allah ya ce to duk mutumin da ya furta kalmar shahada kuma ya tsaya akan sunnar ma'aiki fala khawfun alaihim waɗannan babu tsoro akan su a wannan duniya wala hum yahzanuna kuma ba sa shiga damuwa matukar kalmar ikhlasin nan ta zama ta gaskiya kalmar la ilaha illallah da musulmi ya furta har zuci yana kudurta ma'ananta sannan kuma ya tsaya akan tafarkin manzon Allah to shi wannan mutumin baya shiga wani hali na kakanika yi a rayuwarsa kuma bai shiga cikin fargaba ko damuwa da bakin ciki Allah madaukakin sarki yana yaye masa don haka duk mutumin da ya dauki umarnin manzon Allah wannan mutumin Allah madaukaki zai sa mu rayuwarsa albarka Allah shi sa mu iya albarkar sadaka na uku kenan yana zama riga kafi game da aukuwar musiba Allah shi sa mu gani albarkar da muke samu in muna sadaka na hudu malamai suka ce yadda sadaka take zama garkuwa game da aukuwar musiba haka nan sadakan tana zama magani ga wanda cuta ta same shi hanya sadaka na zama magani kwarai sadaka tana zama magani ga wanda cuta ta same shi yanda ka san mutumin da ciwon kai ya same shi ya tafi neman panadol zazzabin malaria ya kama shi ya tafi neman chloroquine to ita sadaka ta fi nan don babu wani nau'i na ciwo wanda sadaka ba ta maganinsa ka duba sahihul jami'i hadisi na 3358 hadisin abu umama al-bahili annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa ya ce musu dawo marbakun bi sadaka ku yi jinyan marasa lafiyan ku ta bada sadaka in ji manzon Allah ku yi jinyan marasa lafiyan ku ta bada sadaka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna yarda da maganar manzon Allah fiye da yadda kai amanna da fanadol a wannan zamani idan manzon Allah ya faɗi magana